العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alkamis mai tarin albarka wanda ya zo daidai da takwas ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1439 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi a daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna radul azhani ila ma'anin qur'an wato tafsirin da shehin malami abubakar mahmud gumi ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun nuri jiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta 61 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 62 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa a kafin malam ya karanta mana ayoyi shi mai tafsiri wato sheik abubakar mahmud gumi ya yi bayani dangane da abin da ayoyin za su karantar da mu inda ya ce wa min adabil mujtami'i yana daga cikin ladubba na zamantakewa na musulmi ihtiramun ri'asa a girmama shugabanci a gida mai gida shine babba ko to kowa ya masa da'a musulmi suna da shugaba to dole sai sun martaba wannan shugabancin kafin musuluncinsu ya zama mai kyau wanda duk Allah ya fifita shi a kanka ka yadda ya fifita shi ka masa biyayya addini kake za a baka lada gobe idan kake hassada kake yi za ka ɓata ranka ka sha wahala kuma shi zai tafi gaba kuma ka je lahira a tambaye ka Allah ka shiryar da mu fi kulli amrin jima'i cikin duk wani al'amari wanda ya haɗa mutane shine jima'i wa da'atu laha fi gairi ma'asiya kuma dole ne a yi da'a ga umarni wadda zai haɗa kan musulmai da'ar in babu saɓon Allah a ciki wa zalika min al-imani yin haka yana daga cikin imani kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace na'am arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن na'am الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه mhm إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله na'am وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Allahu akbar إن الله غفور رحيم to bari ku ji abin da Allah madaukaki yace innamal mu'minuna ku sani kawai waɗanda suke muminai alladina idza ka alladina amanu ko muminan ma waɗanda suka yi innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi sani kawai muminai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idza kanu ma'ahu in sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mai tafsiri ce ai ar rasul sahabban manzon Allah in suna tare da manzon su shine ai shugaba ko ala amrin jami'in ba- lam yadhhabu in suna haɗe da manzon Allah akan wani al'amari wanda ya haɗa tsakaninsa da su kullu amrin yaktabi musharakatal mujtama'i fihi wai kowane al'amari wanda ya hukunta wato al'umma su yi tarayya cikinsa min amali na aiki za a yi au mashuratin ko shawara za a yi kama a kira miti In- dole ka amsa in ka yadda kai mu imani ne za a yi mitin ya za a yi a ciyar da addini gaba to sai ka amsa wannan in ka zo ma ba wai za ka tashi ka tafi don raɗin kanka ba Allah ya ce muminan lam yadhhabu anhu ba sa tafiya ga barinsa li'urubi uzurin lahum wai don wani uzuri ya bujiro musu hatta ya sta'azinu sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw man yaquma aw man yaqumu maqamahu ko wanda yake tsaye a matsayin annabi in manzon Allah bai nan to wanda annabi ya nada shugaba in a zamanin sa ne in bayan manzon Allah ne in khalifa baya nan wanda ya sa a matsayinsa to sai ake neman izini wajensa fi ri'asatul mujtama'i wajen shugabanci na al'umma ta'aziman wa tafkiman li hadha al'amr dan girmamawa da kambama wannan al'amari sai Allah ce innal ladina yastazinunaka lalle wa'anda ke neman izininka أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإن سوني وإن سكي بعد قسكيا دا الله لكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم فإذا استاذنوك أيها الرسول الله يتوى النبي هر إن سكني من إذنك أو من يقوم مقامك ko da yake tsaye a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowane shugaba kenan na al'umman musulmai a inda duk suke a duniya to masu neman izinin su in uzuri ya bujiro musu Allah maɗaukaki sai ya ce wa'annan libabi shanihim ko haka ne ko wa'anda suke neman izinin ka saboda sashin wani sha'aninsu ai amurhim fi misli hadhihi al-ahwal a irin wannan kwatankwacin hali fa zalli man shi'ta minhu Allah ya baiwa annabi dama ko mai tsayawa a matsayin annabi Allah ya ba shi dama cewa ya yi izini ga wanda ya so ya hana wani ya ce kai zai wuce ka amru kai kuma ka zauna duk da uzurin naka kuma ka zauna karka ce ai an washe ni ne a'a ga abin da Allah ya ce fa azan liman shi'ta minhu kai ba da izinin ga wanda ka so daga cikin su bil insirafi cewa ya tafi bayan haka wastaghfir lahumullah ka nema musu gafarar Allah inna Allah ghafurun lahum wa laka Allah mai gafara ne gare su da ma kai rahimu ko maji kai ne bikum jami'an dukan ku Allah zai ji kanku Allah ka ji kanmu فلذلك أرشد كل منكم إلى ما هو أصله منه dan haka Allah ya shirya da kowanne daga cikinku ga abin da bi kyautata da shi hatta ya kuna almujtami'u ala nizamin ɗayyibin har al'ummar musulmai wa'anda suka haɗu akan sunnar manzon Allah su kasance akan tsari mai kyau matinul ura mai ƙaƙƙarfar igiya wasuka amintacciya fi ma baina jinsihi a tsakaninsu malai ce qultu wallahu alam ni dai na ce amma Allah shi an mafi sani alal mar'i an yanzura fi auladihi wa usratihi wa dhurriyyatihi yana kan kowane mutum yayi nazari ya kula a cikin ƴaƴansa da danginsa da zuriyarsa wa yusa'iduhum bima yula'imuhum fi tahsilil ilmi ya taimaka musu da abin da ya dace da su wajen samun ilimi in ka yaka ka taimaki al'umma da yaya ko babban abin gatar da za ka yi wa ɗanka shine ka bashi ilimi ka bashi tarbiyya ta musulunci wal muhinnati da sana'a wal hirab da dai ayyuka was sana'a da sana'a wa an yura'i kifa'atihim sannan ya kiyaye abin da zai isar da su wa qadaratihim da abin da za su iya fayabani usratu misaliyatan sai ya gina al'umma wadda za a dinga misali da ita ka ba ta ilimi an koya mata sana'a an ba ta tarbiyya mutanasibatun wadda take al'umma ko kuma dangi wadda suka dace takdumu nafsaha wanda suke wa kansu hidima wa mujtami'iha suna kuma hidima cikin al'ummarsu wa baladiha wa wadaniha su hidima a garinsu da ƙasarsu wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana nan cikin taimakawa bayansa matukar bawa yana taimakon dan uwansa hadisin sahihul akhrajahu muslim fi sahihi wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko kar ku jefa kanunku zuwa ga halaka wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar abin da take nufi wanda Allah ya bashi dukiya ya ki taimakon addini da ita shine ya jefa kansa cikin halaka wa inna auladakum amanatun min Allah fi aydikum ƴaƴanku amana ce Allah ya baku a hannunku ku rike su ku ba su tarbiyya fa asinu siyanatiha ku kyautata kulawa da su wa ri'ayatiha da kiyaye su wa min adabil mujtami islami ko yana daga cikin ladubba na al'umma zamantakewar al'umma ta musulmi ihtiramu shakhsiyatir ra'isi fihi a girmama ainihin shugaba فالنبي صلى الله عليه وسلم أول رئيس النبي صلى الله عليه وسلم شيني فرق شوغبا أو أن الأمر فما جرى في حقه wujuban duk abin da ya gudana a hakkin manzon Allah wajibi ne kamar da'a ya jari fi kulli ra'isin ba da hunuduban to wannan abin yana gudana a kowane shugaba akan kowane shugaba bayan annabi shi ba wajibi ba ne mandubi ne ma'ana mustahabbi ne قال الله تعالى سي الله مدوكي يتي
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نعم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم
na'am Allah madaukaki yace la taj'alu du'a ar-rasuli wai ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai kar ku sanya kiran da kuke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bainakum a tsakaninku ka du'a ibadikum ba'da tamfar yadda sashin ku yake kiran sashi kamar yadda zaka kira abokinka tanko sale da dai suna wanda kuke amfani da shi to ba da baya halatta ku kira annabi da sunansa Muhammad ba zai yi ba sai dai ya rasulallah ya nabi Allah kuma hakan ma ƙasa ƙasa ba a ɗaga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ƙarshen girmama shugaba ke ba a faɗan sunansa kai tsaye kun gani da bahaushe yana da wannan ladabi ka duba dai tsakanin kishiya da kishiya to ta bahaushe amanar sai ta ce yaya ko mai gida a ce masa mala babban ɗa sauran yaya suke ce masa kowa ya san na gaba da shi akwai ladabi akwai biyayya da ko ba haka bane yanzu kan sai an bincika da kyau don haka sai Allah ya ce kar ku dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tamfar yadda kuke kiran sashin ku bi an taqulu ya nabi Allah kaji yadda ake kiran annabi ya nabi Allah ya annabin Allah ai ya fi daɗi ya rasulallah ya ma'aikin Allah fililin wa tawabi'in kaji da tausasawa da kuma ƙasƙan da kai wa kafdi sautin kuma kai saukar da muryar ƙasa karka ɗaga murya in za ka kira annabi fala ta ƙulu ya muhammad karku faɗa ka karku ce ya muhammad aw ya abal kasim a kira shi da alkunya ya baban kasimu kar ku yi wannan mithlu ma da'u ba'dukum ba'da tamfar yadda sashin kuke kiran sashi kalli lamba ta daya kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a suratul hujurat yace innal ladina idza yunadunaka min wara'il hujurati wasu ne suka zo gidan manzon Allah larabawan kauye ne aslan suna neman annabi sai suka rarrabu ɗakin matansa kowa sai na kira ya muhammad kaga bai dace ba Allah ce inna ladina yunadunaka min wara'il hujurati lalle waɗanda suke kiran ka ta bayan ɗakunan matanka aktharuhum la yaqiluna mafi yawan su ba su da hankali walau annahum sabaru da za su yi haƙuri hatta ta khuruja ilaihim har sai ka fito gare su lakana khairan lahum da haƙurin nan shi ya fi musu alheri wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama Allah ka gafarta mana wa madaha Allah subhanahu wa ta'ala alladhina imtathalu awamirahu bi qawlihi Allah sai ya bi wa'anda suka bi umarninsa da faɗin sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryoyinku a birbishin muryar annabi in kuna magana da annabi yana yi kuna yi to kar muryar ku tafi tasa wala tajharu lahu bil qawli in kuna magana da annabi kar ku bayyana maganar a annabi da ƙarfi ka jari ba'dikum li ba'd ko kamar yadda sashin ku yake bayyana wa sashi Allah yana hana ku yin haka ne an taba da amalukum kar ayyukan ku gaba ɗaya su rushe wa antum la tash'urun alhali ba ku sani ba innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lalle waɗanda suke saukar da muryarsu a wajen manzon Allah in suna magana da annabi suna saukar da muryarsu ƙasa wayannan su ne wadda Allah ya jarabci zukatansu da tsoronsa lahum magfiratun wa ajarun azim suna da wata gafara da kuma lada wadda yake mai girma Allah ka ba mu shi aw idza da'akum ila amrin ajibuhu ko in annabi ya kira ku zuwa wani abu ko ku amsa wa annabi wala ta tabada'u kada ku yi jinkiri fil ijaba wajen amsawa kama yaf'alu ba'dukum li ba'din kama yadda sashin ku yake aikatawa sashi kama qala Allah ta'ala tamfar yadda Allah madaukaki yace ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Allah da ya kira muminai da sifarsu ta imani ya ce ya fi wayanda kuka yi imani istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa kiran Allah da kiran manzo da duk kira ɗaya ne idza da'akum lima yuhyikum idan Allah da manzonsa sun kira ku ga abin da zai rayar da ku واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كسني cewa Allah yana sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilaihi tusharun lalle Allah zuwa gare shi ake tara ku aw hafizu ala ribahikum ko ku kiyaye abin da zai jawo muku yardarsa hatta la yasquda fada'u alaikum fassara ta biyu kenan لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا wai ku kiyaye abin da za ku yi annabi ya yadda da ku ya ji daɗin zama da ku kar ku je ku fusatar da annabi ya yi mummunar addu'a a kanku addu'arsa ba irin taku ba ce fayujabu lahu du'a waye mai surutu ne wacan sai ya amsa muku ainihin addu'arku manzon Allah فيجاب له دعاءه سي أمسى مسا الدعاء دي أكمكم منا وليس ذلك في مصالحكم wannan bai zan abu da zai kyautata ku ba falizalika da an rasulu sallallahu alaihi wa sallama rabbahu faqal saboda ba kar annabi yayi wata addu'a mummuna ta shafi wani daya daga cikin ɗaiɗaikun yan al'ummarsa sai annabin yayi addu'a ta zama kariya yace Allahumma ayyuma rajulun sababtuhu yace ya Allah duk mutumin da na zage shi aw la'antuhu ko na la'ance shi faj'al zalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa dahuran aw qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam yace ya ubangiji duk mutumin da na zage shi ko na la'ance shi ka sanya wannan zagi nawa gare shi ko la'anar da na masa ta zama tsarki a gare shi da rahama da ainihin tsarkakewa ma'anansu ɗaya wa ɗahura au qurbatan ko ka sanya addu'ar da na masa ko la'anar da na mar ya zama wata abu wani abu da zai kusatar da shi zuwa gare ka tuqarribuhu biha ilayka yawmal qiyamah wanda da wannan addu'ar tawa za ka kusatar da shi zuwa gare ka ranar alkiyama lamba ta uku ko mana ce lam ajidhu bi hadha lafazi wato aliyu albani kenan yace ban samu wannan hadisin ba da wannan lafazin wa kharaja al-bukhari fi sahihi amma dai buhari ya fitar da wani magana mai kama da wannan cikin ingantaccen littafinsa a hadisi na 6361 wa muslim fi sahihi shi ma imamu muslim ya fitar cikin sahihinsa hadisi na 2601 ya ce mi bilakmin da wani lafazi da ya ce allahumma ayyuma mu'minin sababtu ko fa ayyuma mu'minin sababtu ya allah kowane mumini da na zage shi fa ja'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah ka sanya wannan zagin da namar ya zama kusa ce zuwa gare ka ranar alkiyama wa muslim fi sahihi muslim shi kuma nasa yace allahumma inna ma ana basharu annabi ce ya Allah ni fa mutum ne fa ayyul muslimina la'antuhu duk musulmin da na la'ance shi aw sababtuhu ko na zage shi faj'al lahu zakatan wa ajran ka sanya masa shi wannan la'ana da namar ta zama tsarkaka da lada wa fi lafazin a wani lafazi lahu nasa faj'alha lahu zakatan wa rahma ka sanya wannan la'anar ta zama tsarki da rahama gare shi wa fihi alfazun kathira cikin wannan an samu lafuzza waɗanda suke masu yawa an gane shi ko shine lamba na uku ko na'am shafaqatan minhu wai annabi yayi wannan ne don tsananin tausayin da yake wa al'ummarsa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin ku azizun alaihi ma anittum duk abin da al'umma za ta shiga wahala a cikinsa to annabi yana wa baya son wannan abin yana mar tsanani harisun alaikum annabi mai tsananin kwaɗayin alheri ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim annabi yana mai tsananin wato tausayi mai jin kai ga masu imani kun ga shi yasa ana aka ce shafaqatan minhu wa khawfan an yuhlaka ahadun min ummatihi bi du'a'ihi alaihi wai annabi ya yi wannan don tsananin tausayinsa da tsoron kar wani mutum ɗaya a cikin al'umma tasa ya halaka saboda mummunar addu'a da annabi ya yi masa Allah ce kada ya alamu lahun lazina ya tasallalo na minkum liwaza akwai yadda yin ana mitin sai su zare su fice su gudu su tafi harkokinsu a zamanin annabi akwai a yanzu akwai ba su girmama shugabanci ba ba su ba shi martaba ba Allah ce to kad ya'lamu Allahu allazina yatasawlaluna minkum liwaza hakika Allah ya san masu silalewa daga cikin ku yatasallaluna masu silalewa liwazan an yakhrujuna min mahallil amal aljima'i suna fita daga mahalli na al'amari da zai hada kan al'umma sai su ware gefe su yi nasu bi gairi min gairi istizanin ko ba tare da sun nemi izinin shugaba ba kafiyatan wato a ɓoye mustatirina bi shay'in su ainihin ɓoye kansu da wani abu wa qad litaqiqi thumma aqaba ta'ala taqiban shamila sannan sai Allah madaukaki ya bi bayan abin da sura take karantarwa ta bi baya wanda yake gama gari li jami'i shu'unil ummatil islamiyya ga dukkan sha'ani na al'ummar musulunci faƙala ya ce falihazar kayi shi a haɗe ki ko falihazar alladhina yukhalifuna an amrihi wa'anda suke saba umarnin annabi to fa su kiyaye ai Allah wa rasulahu su kiyaye Allah da manzansa an tusibahum fitna in annabi yace ayi kai ka ki yin na annabi to fitina za ta same ka shine bala'i dan ka kawo bid'a ka ce na annabi kar a yi a yi wani aw yusibahum azabun alim ko azaba mai raɗaɗi ta safe su Allah raba mu da ita fil akhirah Allah ce ala ku saurara inna lillahi ma fi samawati wal ard lalle abin da ke cikin samai da ƙasa na Allah ne mulkan mallakarsa ce wa kalkan halittarsa ce wa azidan kuma bayansa ne wa antum min dhimmi zalika ku kula daga cikin kumshin wannan abin da Allah ya mallaka kad ya'lamu ma antum alai Allah ya san abin da kuke kansa ya ku wato baligai min al-imani wan nifaq in imani ne ya sani in munafirci kuke kai ya sani wal kufr wa da'a ya san abin da kuke kansa in na kafirci ko da'a ga Allah wal isyan da sabansa wa ma haddada lakum min al-ahkam abin da Allah ya iyakance muku na daga hukunce-hukunce wal adab da ladubba inna ma hiya li maslahatikum ya keɓe muku ne don wata maslaha ta ku haka ne ko ya kawo magana kama fil hadisul qudusi kamar yadda ya zo a cikin hadisul qudusi allazi akhrajahu muslim fi sahihi imamu muslim ya fi da hadisul qudusin a sahihin littafinsa hadisi mai lamba ta 2577 fi qaulihi ta'ala akan fadin Allah da yace man kafara fa alaihi kufuru duk wanda ya kafirta balahirar kafircinsa a kansa ne wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na gare fali anfusihim yamhaduna suna shimfiɗa alheri ne ga kanunsu liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlihi don dai Allah ya sakanya wa waɗanda suka yi imani suke aikata ayyuka na gargari ya sakanya musu min fadlihi daga falala tasa innahu la yuhibbul kafirin lalle shi Allah baya son kafirai suratul rumi aya ta 44 zuwa da biyar wa qala ta'ala Allah madaukaki yace huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah shi ya sanya kuma maya a ban kasa faman kafara fa alaihi kufuru wanda ya kafirta kafircin sa yana nan a kansa ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا كافري كافرتين سبايا قارا مسكومي وجن أبنجدين سيزرقي ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا كافري كافرتين سبايا قارا مسكومي أو جن الله سيها سارا دتابيوا الله يسألني ويوم يرجعون إليه Allah ya sani ranar da za a mai da su zuwa gare shi fihi iltifatun an al-khilabi li fa'idati shumul ai mata yakunu yawmur ruju'i ilayhi yayin da ranar komawa gare shi za ta kasance Allah ya san wannan ranar fa yunabbi'uhum sai ba su labari a cikin ranar bima amilu da duk abin da suka aikata min khairin wa sharri na alheri da sharri wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da kowane abu min amalihim na ayyukansu wa gairiha yajri a'maluhu ta'ala ala muktaba ilmi wato ayyukan Allah madaukaki suna gudana ne akan abin da ilimin sa ya hukunta wa iradatihi da nufinsa fa kullu ma farada fi surati lakum duk abin da aka wajabta muku a wannan sura ba ce suratun anzalnaha wa faradnaha ba to duk abin da Allah ya wajabta din fa inna ma faradahu ala ilmi ya zama ya farlanta shi ne akan ilimi wa hikmatin iktabat zalika da hikima da ta hukunta haka wannan shine karshen suratul nur Allah madaukaki ya albarkace mu da albarkata sai sura ta gaba mai suna suratul furqan a suratul furqan ma ne ce sumiyat hadhihi suratu li suratul furqan an ambaci wannan sura da suna suratul furqani dan me liqu'i lafzul furqani fi awwaliha saboda lafazin furqan ya auku a farkonta an gane fi qawlihi na'am ibtatahat suratu fi qawlihi ta'ala aw ibtatahat suratu biha surar ta bude da wannan lafazi na furqan a faɗin Allah da yace تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك أي تكاثر خيره الذي نزل الفرقان على عبده وذي سوقد القرآن قباوا محمد تو الهير سيايوا me yasa Allah ya saukar da Qur'ani ga Annabi Muhammadu dan a rubuta a sha don a yi kundi a dinga rubutun sha ko don a naɗa laya a'a don a ciro yasin wai a yi da barkono ko da ɗanyen nama a mai da shi kayan tsafi a'a sai ce liyakuna lil alamina nazira kaji dalilin saukar da alkur'ani dan ya zan mai gargadi ga talikai baki ɗaya mutum da aljan annabi ya wa'aste su da wannan furqan wato alkur'ani shine Allah madaukaki ya faɗi dalili wa warada hadhihi al-lafza fi bab suwar wannan lafazi na furqan ya gangaro a wasu surori walakin lam yu'raf bi hadha al-ism illa fi illa hadhihi sura sai dai ba a san shi ba da wannan sunan sai a wannan sura wa warada tasmiyatuha bi hadha al-ism fi ahadi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ambaton suran nan da cewa suratul furqan ya zo a zamanin annabi fa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala an ji daga umar dan khattabi Allah kana da gare shi yace samitu hisham bin hakim ya qara'u suratul furqan kaji yace naji hika wane ne hisham dan hakim yana karanta suratul furqan fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da manzon Allah yake raye أخرجه البخاري في صحيحه إمام البخاري يفد wannan cikin ingantaccen littafinsa to ita suratul furqan din nan makkiya an jidar da ita ma'ana an saukar da ita a makka jidarwa shine saukarwa da Hausa an gane hausawa na da sukan ce tsautsayin ta kaba auren jiɗaɗɗe mana wanda ajalin ya sauka kin aure shi ana aure ya mutu zai tafi ta kaba shine tsautsayin ta kaba auren jiɗaɗɗe mana wanda ajalinsa ya sauka ai ajalin sauka yake ko to wannan surar an saukar da ita a maka hiya saba'un wa saba'una aya ayoyinta saba'in da bakwai wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da surar ke karantaswa at-tauhid shine kadaita Allah wa ahwalil ibad al-mu'minin wal kafirin da halayen bayi mu'minai da kafirai duk za ta yi bayani wannan surar وهذه السورة مالتي كادونا سورة فرقان تمتاز بموضوعات أربعة تاشا بمبن da sauran surori da wasu mawdu'ai abubuwa guda hudu da take karantaswa بدأت بتسبيح الله وحمده على تنزيل هذا القرآن ta fara da tsarkake Allah da godiya ga Allah bisa saukar da wannan alkur'ani da yi ita ce tabarakan ladina zalal furkana wa tanwihi bin rasul almunazzalu alaihi kuma ta nuni da manzon da aka saukar masa da alkur'ani ta ce ala abdihi kaga sai Allah ya ce annabi muhammadu bawansa ne wa dalailun sidiqihi da kuma dalilai na gaskiyar annabi wa rif'ati sha'anihi da girman ɗaukakan sha'anin annabi sha'anin annabi mai girma ne ورد على مزاعم المشركين وأوهامهم kuma surar tana raddi ga abin da mushrikai suke rayawa da kuma abin da suke bato alba'ila na ƙarya ko na ɓarna bil adillati wal barahin da dalilai da hujjoji al-mawdu'u thani mawdu'i na biyu da wannan surar ta bambanta da sauran surori isbatul ba'si tana tabbatar da cewa idan aka tayar in mutane sun mutu an kai kabari akwai rana za ta zo a tayar da su wal jaza'i kuma za a baiwa kowa sakamakon abin da ya aiwatar a duniya wal inzari bil jaza'i fil akhirah da kuma ainihin gargadi cewa akwai fa sakamako a lahira duk abin da kake yi ka tuna akwai ranar sakamako kar dan ka samu shugabanci ko Allah ya baka sarauta ko Allah ya baka gwamna ko Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka iyalai ka yi zalunci a cikin abin da Allah ya sa a hannunka tuna akwai sakayya gobe wata bishir bi thawabi fi hali salihin kuma tana albishir ita surar cewa akwai lada mai gwabi ga mutanen kirki a ranar alkiyama wa inzaril mushrikin bi su'i hazzihim yawma idin kuma tana gargadan mushrikai da mummunan sakamakon da za su samu a ranar alkiyama duk wanda ya shirka thumma sharaha bi ta'yidi zalika sannan sai Allah ya ainihin yi sharha ya bude bi ta'yidi zalika da karfafa wannan bi taswiri aqibatil mukazzibin yadda ya suranta karshen masu karyatawa min qablihim yadda masu karyata annabawa gabanin wannan al'ummar suka koma min qaumi Musa kamar mutanen annabi Musa su fir'aunu kenan da amana da ƙarun wa ƙaunu nuhin min ƙauni nu min ƙauni musa ko wa ƙauni nuhin da mutanen annabi nuh wa adin da adawa ƙarfafan nan wa samud da samudawa adawa na biyu kenan wa ashabun rassi da mutanen birnin sarƙaƙiya su ne ashabun rassi wa ƙurunun kathiratun bai na zalika da tsare ku ƙarni masu yawa tsakanin wa'annan wal mawdu'u thalith mawdu'i na uku kuma da surar nan ta bambanta da sauran surori shine me yabda'u bi ardi mazahir al qudrat al ilahiyya yana farawa da bujurowa da abin da yake bayyana iko na ubangiji fi nizami hadha al kawn inda wannan halitta in aka ce al kawn duk abin da ba Allah ba Allah ya tsara in kai mutum ne ya yi ka Allah zai khalaqaka fa sawwaka fa adalaka in sama ne ga ta nan babu ba wani injiniya ba ne ya ce a sa rodi mai milimita kaza ko a kawo concrete mai kaza a dama zai yi shekara ɗari wannan shekara nawa ta yi farji'il basara har jara min fudur kamar da kallon ka zama ko ka ga wani guda ya ɗan tsage inda ginin duniya ne fa injiniyoyin sun taru da masana da quantity sabayo da wa structural engineer wane ne kowa ya zo ya ci abinci har cin abinci ne sai sa birkilolinmu na gida in sun ga injiniya ai kasan suna dan fada sai ce masa shirin miya to su suke aiki shi kuma da katon kuɗi boko kenan in ba gaba zai su ma wayo su dan ne ka ce ai fayil kaza da waye waye a cika a fidda kuɗi a tafi exercise kaza eh kaza kaza tafiya sai an je gobe na'am na'am zai wani abu ƙarya yake rabu da shi wannan ai girgizar ƙasa ta Allah ce ba wanda ake nema sai dai annabi ya ce wannan ayatu takwifi eh wa ma ni Allah ya ce wa ma nunazzilu bil ayati illa takwifa ne ko Allah baya saukar da irin wayannan ayoyin wa ma nursilu bil ayati illa takwifa irin su girgizan kasa irin su tsunami hurricane typhoon duk ayoyi ne na Allah dan a tsorita a koma gare shi su kuma sai su zo ana cewa ai a ma'aunin rakta kaza kaza ne waye wai ana cin kasuwa annabi cewa in kun ga wannan ku je ku yi sallah ku tuba ku bar zunubi saboda tsoratar da ku ake to su zai su jasantar da abu saboda kayan shaidan ne Allah ya tsare da haka sai ce mawdu'i na uku kuma shine muka kare na'am in aka ce alkawu duk halittar nan suna tafiya bisa tsari fa yurdu mashhada dhilli Allah sai ya bujuro da yadda zaka ga inuwa inuwa ta juya gabar ta juya yamma akwai dalili wa yasriru ila ta'aqubi al-layli wan-nahar ya biyo da magana akan yadda dare yake bin yini yini ya biyo rana war riyahul mubashshara da iska wadda take albishir ai mun fara ji ko ga iska tana ji ina jin dan sanyi albishir take wani goruwa ya zuba wai albishir goruwa ya zo an gane mubashshara kenan wa khalqihi al-bashara min ma'in da yadda Allah ya halicci mutum daga ruwan mani ma'in mahin Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin ba ku ne muka halitta ba da wani walakantaccen ruwa har ka zo duniya don ka zama gwamna wai ba za a ganka ba ka cinye kudin jama'a ka ƙi musu aiki ka yi abin da ka ga dama a shekara takwar Allah kiyaye al-mawdu'ur rabi mawdu'i na hudu yasifu ibadar rahman yana sifanta bayin ubangiji mai rahama alladhina yastajiduna lahu yasjuduna lahu wa ya'budunahu wayanda suke wa Allah sujada suna bautata masa wa ma akramahumullahu bihi da abin da Allah ya karrama su ya girmama su da shi min al akhlaqi na daga ɗabi'u alhamida masu kyau Allah tistahaqu bi hal ajr al azim wanda da wannan ɗabi'un ne suka cancanci lada mai girma fi jannatin na'im cikin aljannatai na ni'ima na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله أكبر واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ƙura'ani kenan ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allahu akbar Allah madaukaki ya ce tabarakan ladina zalal furqana wanda ya saukar da wannan alkur'ani alherinsa yana da yawa kowa ya yarda haka ne alherin ubangiji ai yana da yawa ce alherin Allah Allah ka mana alheri ai takasarat fawaidu fa'idodi sun yawa wal manafi da amfani min alladhina zalal alqur'ani daga wajen wanda ya saukar da alqur'ani shine Allah duk wata fa'ida da alherai da amfani daga ina ne wani sai ya ce daga malaminsa ne wani ya ce daga bokansa farin boka ko baki ka san boka kala biyu ne akwai wani zaka gan shi da ɗan buzu da wani kaho yana ihu ya ce yana da maganin mayu da waye da asiri duk ƙarya ne akwai kuma yadda zai daɗe a zaure da sunan addini ne kuma bokancin ake to duk kowane ɗaya daga cikin nau'in na bokancin shirka ce in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba tsakaninsa da Allah babu rahama Allah ka hane mu da haka sai Allah madaukaki ya gada mana cewa shi ubangiji da ya saukar da alkur'ani alherin sa yana da yawa wa summiya alqur'anu kadhalika an ambaci alqur'ani da suna furqan li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil dan qur'ani yana bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya da abu in ƙarya ne ƙur'ani zai ce maka ƙarya ne in gaskiya ne sai ya ce ma gaskiya ne an gane to wanda ya saukar da wannan ƙur'anin ala abdihi akan bawansa annabi shi aka saukar wa ƙur'ani shine bawan Allah wani ya ce wai ba za a ce wa annabi bawa ba to Allah ya gaya masa to ya kenan Allah bai iya ba kamar yadda kuke waka kuka ce Allah ya kasa aikinsa burhama ya zo ya karɓa ko? Allah kiyaye wai har afuwa ake nema wannan iskanci ya yi yawa Allah sauƙaƙe Allah madaukaki ya saukar da wannan alƙur'ani akan bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama don me liyakuna lil alamina nadira dan ɗaya ya zama mai gargaɗi ga talikai al'insu wal jin mutum da aljandunar mala'ika Allah bai aiki annabi wajen mala'iku ba mukawifan min azabillah nazir shine ya gargade su daga azabar Allah allazi lahu mulku samawati wal ard ubangijin da ya saukar da wannan alqur'ani shine wanda mulkin sama da ƙasa gabaki ɗaya nasa ne shine allazi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada Allah bai riƙi ɗa ba duk wanda ya ce Allah yana da ɗa kafiri ne mushriki ne Allah bai da ɗa lam yalid to wayancan sun ce shehu ma haka yake mun gaya muku arna ne tun da wuri kuka yi ta wahalar da ba arna ba ne Allah lam yalid wa lam yulad shi ma sun ce birhama ma lam yalid wa lam yulad ko ba su faɗa ba to sai a ce ba za a faɗi gaskiya ba sai dai kar ku yadda amma za mu faɗa ko ba ka taɓa jin waƙar ba sun ce shi ma lam yalid wa lam yulad kaga sabon Allah su kenan Allah kiyashe mu to Allah shine allazi lam yattakhid waladan bai rikida ba an gane ko bai rikida ba ubangiji subhanahu wataala ولم يكن له شريك في الملك duk mulkin nan na Allah saman ƙasa sama bakwai ƙasa bakwai tsakaninsu bai da abokin tarayya babu dibiti Allah ko kun taba ji babu dibiti balle ya samu famanin sakatarensa wannan sai ku za ku ɗan yi dabarun ku a tura fayil ko a ce a yi processing to Allah bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa wa khalaqa kulla shay'in duk abin da ka gani Allah shi ya halicci kayansa min sha'anihi an yakhluqa wanda sha'aninsa ne ya halitta shi wa huwa kullu ma siwa Allah ta'ala duk abin da ba Allah ba faqaddarahu kuma Allah duk halitta da yi sai da ya daidaita ta yi mata daidai da irin abin da ya dace da ita takadiran ai sawahu taswiyatan kaji ya daidaita shi irin daidaiton da ya dace da kowace halitta wattakazu min dunihi aliha amma duk da haka mushrikai sai suka riki koma bayan ubangiji a matsayin ababen bauta wahiyal asnamu suka riki gumaka wa ghairiha min al ma'budat da ma wani gumaka din daga ababen bauta la yakhluquna shay'an wayannan gumaka nasu da shehinansu ba su halicci komi ba wa hum yukhlaquna alhali ma sune aka halitta su wala yamlikuna li anfusihim darra ba za su iya tunkuɗe cuta ba in ta dirkake su shehi da zai iya da ya hana kansa mutuwa ko da ya hana kansa zazzabi ko jiri hajijiya to bai isa ya hana ba in Allah ya aiko ta ko hawan jini ya doke ka in ya tsanani ka shanye ka murbuɗe baka isa ba kuma sai ya same ka wala naf'a ai jarruhu ilaiha ba za su iya jawo amfani ga kansu ba sai in Allah ne ya kawo wala yamlikuna mauta ba su da mulki ba su mallaki mutuwa ba wala hayatan ba su mallaki rayar da wani ba ai imatatan li ahadin ba sa iya kashe kowa duk wanda ya ce ma gobe da nisa wai in ka taba shi za ka mutu ce ne ƙarya kake yi in ba ma gobe ba karni yanzu in za ka iya wallahi ba zai iya ba shi ma ya san wanda yake wa barazanar sai mutum ya kama addu'ar annabi ya dauki qur'ani ka ce wai za ka ratsa shi ai ƙarya kake yi kai dai kai bagunka irin naka an gani na'am wa ihya'an li'adin ba za su iya rayar da kowa ba wala nushura ko ba sa iya tayarwa bayan mutuwa ai ba sa lil amwati ai fallahu wal ilahul haq Allah dai shine abin bauta na gaskiya allazi yamliku al-mauta wal hayata wanda ya mallaki mutuwa da rayuwa wa yadfa'u darra yana tunkuɗe cuta ga barin bayansa wa yajlibu an-naf'a liman ada'ahu wahdahu ya jawo amfani ga wanda yake bin sa shi kadai al-maqsus bil ibada wanda yake bantu da ibada to wannan shine karshen abin da zamu je in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu dora daidai kan aya ta hudu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين